yan maganganu yake kawowa ya ce karka zauna da irin zuwa ne zuwa na kaza zuwa na maganganu ne wanda za su ɗauki hankalinka to a yanzu duniya ta koma irin sa ake son ji saboda haka amfani da kalamai zagaka yanzu masu irin rubutun littafan hausan nan ba dabarar da suke ba kenan sai ya ga wata ta rubuta littafi ɗaya mai shafi ɗari uku kuma wata mayyar sai ta karanta shi baki ɗayan shi an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku na ukun ya ƙare amma kuma ana son za a dasa labarin za a canza littafin suna wata mayyar tana nan tana bibiya sai ta karanta shi me yasa saboda lafuzzan da ake amfani da su lafuzza ne masu jawo hankali amma kai ko ka zamo kullum a shafin ka daga ka tura mutane jahannama sai jahannama daga wuta sai wuta kawai kai daga an ga rubutun da kawai wuta jahannama kawai za ka magana subhanallah da haka da an ga rubutun ka sai a tsallake sai ga dan bala'in malamin nan bari matsallakin rubutun shi hikima ta gaba shine takaita bayani mutanen yanzu ‘yan gaggawa ne ‘yan hanzari ne mutanen yanzu ba sa son dogon labari musamman in dai a cikin maganar akwai Allah musamman in har a cikin maganar akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ba sa son tsawaitawa sun fi son a yi oya oya kawai a gaba mutum ya ce masha Allah ya yi scrolling down ci gaba amma ka zo ka cika guri da rubutu ko mun danin magana ka rubuta kai bari an zama na kankare ki karantawa kaɗan yi magana kaɗan taƙaitacciya mai cike da saƙonni dabara ta gaba shine yin amfani da yare da lafuzzan da masu karatu suke fahimta kana cikin ƙwaryar zaria sai a ce kullum kai fastin ɗinka da larabci kake yi don ba su shek kake so su riƙa karanta ba da wadawa kake so su fahimta ƙarshe dai saƙonnin naka ba kana so kowa da kowa ya amfana ba kana cikin ƙwaryar zaria sai a ce kai kullum da turanci kake yin posting misali da wadawa kake so ka fahimta in dai ba irin su alƙali ba da sauran makamantansu da wadawa kake so ka karanta bayananka amma yin magana ta da hausa hausar ma gangariya wacce kowa zai gane me kake cewa dan an ce wa haddul kalami ma afadal mustami' duk daɗin maganar ka duk iya zancenka misali yanzu sai a ce kawai in saki laccan nan in koma kawai ina yanta da wasu da wani kalan da wata kalar hausa hausar ce amma irin amfani da kanzazat kalmomi na hausa masu nauyi karke sai a tashi sai zama mutum ɗaya ne ko mutum biyu suka gane abin da nake cewa da Allah zuwa na yayi amfani bai amfanin kamai ba da ma na yi zama na a cika da ya fi mun amfani kuma da ya kuma ku amfani da haka yi amfani da nafuzzan da ma su karantawa suke fahimta dabara ta biyar shine nisantar dawo cin mutunci ga Allah ko cin mutunci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma cin mutunci ga addinin musulunci bari ba da misalin da kowa zai gane an buɗe group na class ɗinku kuma class ɗinku kuna mathematics da kila ko ko wani dai course kuke wanda yake bai da alaka da addini kuma group din nan akwai arna akwai musulmai kawai sai ka zo kai kullum postin ɗinka kai ta misali a wannan group din kuma an sa dokoki an ce a group din dokar ita ce kar a rika kawo maganar komai banda maganar addini banda zagi banda siyasa banda kan mutunci kawai abin da ya shafi makaranta da aji shine kadai abin da aka yi za a rika kawai sai ka mai da gurin duk ranar juma'a ka ce ai masa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati yau juma'a a karanta suratul kahfi ai kaza ai kaza don girman Allah yan uwana masu albarka don Allah wanda ya wannan ya kyauta bai kyauta ba yanzu abin nan da ya faru a Sokoto na kashe wannan arniya da aka yi duk da yake an kashe ta masha Allah amma da a ce bata zagi annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam da kuma ta zage shi aka kashe shi aka ce ta kai afuwan wanne ne fi soyuwa a gare mu na'am wallahi da a ce bai ce zagin ba da ranmu ya fi yin bai da hankalinmu ya fi kwanciya amma musulmi ne wanda ya wannan farko shi ma ya kamata a hukunta shi saboda haka ƴan uwa na ɗaliban ilimi yana da kyau mu fahimci cewa akwai guraren da ba daidai ba ne ka ce za ka yi kwafin wanda yake da alaƙa da addini dai in har aka zagi Allah wallahi kai ka dawo mashi ko da aka kashe ta mu har yanzu ranmu bai yi fari ba wallahi ko kai fasin da za ka dawo a zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda a ce kashe kai ya halatta za a ce kashe kanka kawai dawo maka a ce ko ka dawo cin mutunci ga addinin musulunci sau da haka duk abin da kasan zai iya kawo tashin hankali ko fitina a nisance shi ko kuma ka zo kai fakta na wata fatawa wacce sai waɗanda suka nuna suka yi zurfi suka yi ƙwari a duniyar ilimi ne ƙwaƙwalwarsu za ta iya fahimta ka ce za ka zo ka saki abin a intanet ka ce kawai ta fashe kawai kamar yadda yan fayas ce so ta fashe ko kawai ka fasa ta kawai don haka a kiyaye wannan dabara ta shida shine yin amfani da 'yan kuɗaɗe da 'yan kyaututtuka takaitattu 'yan uwana ustazai a fito da kuɗaɗe in dai kana son a rika bibiyar shafin ka to fito da 'yan kuɗaɗe ka sa katin waya duk sati misali ka ce za ka rika bada kyautar katin waya na naira ɗari biyu ka raba shi 'yan naira ɗari ɗari kai kai postin tambaya ranar juma'a ka ce mutane na biyun da suka fara amsa tambayar daidai suna da kyautar katin waya ka saki tambayar kawai sai mutum uku hudu sai su danyi sai su danyi amsa tambayar sai ka tura ma waɗanda suka amsa ɗin daidai ka tura masu naira ɗari ɗari da izinin Allah juma'a mai zuwa juma'a mai zuwa ka ƙara yin fasta da gani mutane nawa za a gafi biyu insha Allah cikin wata uku sai ga ka tara mabiya masu tarin yawa kuma ɗan kuɗaɗen nan ba kullum kullum ne ba an gane ko da kayi wata uku wata hudu kana ɗan kana ɗan jefa ɗari ɗarin sai ka ma janye ɗari ɗarin ka da ka yi fasin za a rika bibiyar ka saboda ai an san da ka yi alheri an gane ku yi haƙuri zan kawo wata kalma amma ba ina son ba wai ina nufin mutane haka ne ba a'a ku lura da kyau misali ne ko za mu buga ku lura da kare da mai shi a kowane lokaci ne yake masa alheri amma me yasa yake bin shi saboda alherin baya baya mantawa da alheri ana fahimta to akwai ɗabi'un da mutane suna da alaƙa da dabbobi a cikinsu idan mun zo a cikin karatu insha Allah ta'ala za mu kama wannan hadda misali insha Allah lokacin ne dai kawai da ba zai bada ba gaba ta gaba shine illolin waya da hanyoyin sadarwa na zamani mun ji amfani yanzu ko to masha Allah yanzu sai bangaren illoli a bangaren illoli akalla mun lissafo illoli ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har illoli goma sha bakwai kuma wasu illolin har rassa suke da shi uwa illa ta farko su kowa ina da bukatar kowa ya bani aran hankalinsa saboda gaba ce mai matukar tasiri da muhimmanci shine a iya bincike da nazari da aka yi tare da cewa waya akwai alherai mun faɗi alheranta amma babbar manufar da ta sa aka samar da waya da makamantansu shi ne abin da ake ce mai yakin kwakwalwa da tunani wanda a turanci akan ce mashi mental conquest ko intellectual conquest ko intellectual inversion ko brainwashing brainwashing wanke kwakwalwa a wanke kwakwalwar mutum a canza mai tunani wanda a larabta akan ce mashi alghazul fikri a zo a yaƙe ka ba da nukiliya ba ba da bindiga ba ba da makami ba a zo cikin ɗan taƙaitaccen lokaci a jirkita ma tunani a mai da kai wani dabba dabba gara gara mutum mutum mutumi ana ganewa to wannan ita ce manufa mafi ƙarfi ‘yan uwa sun yi amfani da wasu dabaru wasu theories na arna wasu mufakkiru ne masu tunani masana game da halayyar ɗan adam an gane ko psychologist masana halin ɗan adam waɗanda suke bincike game da halin ɗan adam suka gano ga ɗabi'ar mutum kuma ana faɗi zaka ga haka ne misali akwai wani theory da ake ce mai theory of behaviorism na wani mabinciki an gane ana ce mai John B Watson ya yi rayuwar shi daga 1978 zuwa 19 daga 1878 zuwa 1958 ya fitar da wata ka'ida wacce ake ce mata wai a ƙarƙashin wannan behaviorism ne ya bincike akan cewa ɗan adam yana buƙatar gradual process an gane ko in dai ana son a canza wa mutum tunani to a bi shi a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali an gane daga simple zuwa complex daga non zuwa unknown kamar yadda yake yi a aji gurin karantarwa daga abin da ya sani a kai shi zuwa abin da bai sani ba an gane ko sai bari ba ku misalin da da yawa yan uwa za mu gane sun akwai wani wanda ake ce mishi fabulous arne ne yana da wani kare wanda ya bincike a kansa karen nan nasa yana son ya zai duba ya kai wai ya za a iya canza ma kare ɗabi'a in har za a canza ma kare ɗabi'a da kare da mutum wanne zai fi saukin gane karatu mutum zai fi saurin gane karatu to sai ya samu abinci mai daɗi mai daɗi sai ya kawo ma karen nan nasa da ya kama karen sai ga karen yana jin daɗi an kawo mashi abinci kamar dai wannan is normal ko kana jin yunwa sai ka je gida ka tarar da iyali in kuma ka yaro ne ka tarar da cewa mama ta yi abinci mai daɗi mai ƙanshi kana buɗe kawai ƙanshi sai ya bugi hancinka sai ya shiga cikin tantanin makwallatar zuciyarka me zai faru za ga mutum yana yana fara yana jin daɗi ko sai fahimci cewa karen yana jin daɗi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku daga nan sai samo ƙararrawa ƙararrawa kuna ganewa ko da ya zo in ya kama abin in ya kama abincin ya kama karan abinci sai ya kada karan kalan karan ya ji karan daga nan sai canza tsari sai a aje abincin daga gefe daga baya sai a baya kalan kalan kalan sai a kawo abincin goma kalan kalan kalan sai a kawo abincin to daga nan bayan dan lokaci kawai karan da ya ji kalan kalan kalan me zai fara yi zai fara tsalle yana jin daɗi abinci zai to da an yi kalan kalan sai a kawo shi abinci to bayan an yi wannan na tsawon lokaci sai kuma ya koma yana yin kallon kallon ya daina kawo abincin kare ya murna na sati daya na sati daya ko ya ji kallon kallon ya gaba to daga nan da ma yin kallon kallon kawai sai sai ya kin murna abin shi kawai kun gane ko kun ga ɗabi'a ke wannan karantar ɗan adam karantar mutum karantar halin ɗan adam akwai wanda ake cewa Thorndike wanda ya bincike akan magi da sauransu sai babu lokaci ne wadatacce wanda zan samu mu warware wa'annan maganganu din sau da haka za mu tafiya kawai a gurguje da sauransu akwai wanda ake cewa shi albert bandura wanda ya rayuwar shi daga 1925 zuwa zuwa zuwa 2000 zuwa 2021 a wannan shekarar ya mutu an gane ya fitar da akwai shi kuma abin da ya fitar na social learning theory na cewa in dai mutum yana ganin abu yana ganin abu yana ganin abu to tabbas abin zai shiga cikin zuciyar shi kuma zai iya rika kwaikwayar abin ya ishe mu misali abin da ke faruwa tsakanin iyaye da ƴaƴayensu ko abin da uba yake yi yana da bukatar ma sai ya ce ma ɗansa yi da izinin Allah ƴaƴan sheikh chief imam babban malamin mu da da izinin Allah duka za ga malamai ne insha Allah me yasa so suna lura da ɗabi'un malam suna kallon abin da malam yake yi shi suke cewa observation and imitation mutum zai kalla kuma sai gidajen tv da mai suke amfani da wannan theory suke amfani kawai sai a zuwa ce maka daɗin kowa sai a ta wani iskanci a ciki karke wannan abin mai zai faru a hankali sai ka je na shiga cikin al'umma wata rana na shiga aji ina karantarwa yadda duk wata yarinya ta magana wai akan wani mutum wai baba dan audu na ce menene baba dan audu kawai ya zama wata ɗabi'a ce a cikin mutane ya ce baba dan audu kun ga observation and imitation an gani kuma yanzu ana aiwatarwa a aikace don Allah mun gane yake cewa akwai in har kana son mutum ya kwaikwaye ka to kai abin da zai jawo hankalin shi attention din shi zuwa gare ka to daga nan attention din nan zai haifar da abin da ke jama retention kwakwalwar shi za ta dan rike idan kwakwalwar ta rike kuma sai reproduction shi kuma sai ya rika kokarin ya zai yi ya rika aiwata ya rika yi shi ma an gane ku daga nan sai motivation ya rika jin daɗin abin da yake aiwatarwa din Allah ya samu dace a ƙarƙashin wannan akwai misalai da yawa da na so a ce na bayar amma yanayin lokaci ba zai bada ba sannan akwai abin da ake cewa reinforcement reinforcement theory shi kuma na wani ana ce mishi BF Skinner wanda ya rayuwar shi 1904 ya mutu a 1990 shi kuma ya shi ma yana da yana da abin da ake cewa reinforcement theory shi kuma mai reinforcement in dai kana son ka canja al'umma ka kawo masa wani sabon abu to ka rika dan basu in dai za a dan basu to suna dan tafka to insha Allah za su lokacin da aka zo da sigari Najeriya Allah ya maki alƙali me yawa suna da abubuwan da za su faɗa akan wannan asalin sigari a Najeriya ai turawa ba sai kowa ya sha taba ba abinda suke yi arne sai ya sa gajeren wando ya fito ko ba riga ko da ƴar ƙaramar riga da yamma ya rike ɗan karensa yana tafiya yana dan karen shi yana zuƙa taba sigari yana hurawa kawai abinda suke yi daga nan sai masu son gayu kuma ya suka so suna son su rika koyan irin wannan ɗabi'a suka fara mu turawa magana sai a ba komai sai aka fara badawa a kyauta kana son ka sha a baka a kyauta amma haɗa ma da ɗan kuɗaɗe daga nan sai aka daina bayarwa a kyauta aka ce sai an saya ana ganewa amma in ka siya ka sai tabar naira goma a ciki sai ka tsinci naira ashirin a gana maka Allah zai faru subhanallah daga nan a hankali a hankali sai aka janya wannan naira ashirin aka maida ta naira goma ka sai tabar naira goma ga tabarka ga naira goman ka daga nan sai aka janya naira goma nan ya zama ka sai tabar naira goma tabar ka ta saya shikenan yanzu ga taba ta kai abin da ta zama ana fahimta ga ta nan kuma ta shiga duk inda ake so ta shiga wannan dabara ce ko ba dabara ba tura wannan ka sani suna da mummunan shiri wallahi akwai misalai da yawa irin wannan wanda ya kamata a ce mun bada amma lokaci ma ba zai bada ba ƴan uwa sannan akwai abin da ake ce ma new world order me new world order tsari ne wanda turawa suke da shi na tinka tinka sai wasu sai a zo zaka tana magana new world order new world order ba tsari ne na yanzu ba abu ne wanda suka bincike ya tabbatar da cewa sun fara wannan shiri na New World Order 1776 aƙalla shekara 246 suke baya. Tun a wancan lokacin suka fara tunanin ya za su mallaki duniya, ya za su mulki duniya, ya za su kowa da kowa ya dawo ƙarƙashinsu. Kuma tun daga wancan lokacin suke ƙoƙarinsu har yau ba su bar mu mun zauna lafiya ba. Tare da cewa su ma ɗin ba su zauna lafiya ba, an ce ɗan da ya hana uwar shi bacci shi ma ba zai yi bacci ba su zauna lafiya ba mu ma ba su bar mu mun zauna lafiya suka ballo da abin da ake ce ma colonialism mulkin mallaka kuna zaman zamani kawai a zo a tattare ku kawai a zo a kashe shugabanku a kashe sojojinku sai a ce to yanzu kuna karkashin mulkin mallaka ku bayi ne a canza muku sunaye a canza muku addini a canza muku tsarin rayuwa a kwace muku al'adunku dududu na Najeriya dududu 1904 suka zo aiko amma har yanzu 1804 har yanzu har yanzu ba su bar mu ba an yantar da mu amma yanci na je kana yi ka a baka da hannun dama a gaban mutane da mutane sun kawo da kai a sa hannun haka kwaci a lokacin da suka zo yanki irin namu ba su same mu karazini ba sun same mu akwai tsarin masarauta wanda tsari ne wanda yake akwai shugaban ƙasa sarkin musulmi akwai gwamnoni manya-manyan sarakunanmu akwai ciyamomi hakimanmu akwai kansiloli dagatanmu akwai 'yan majalisa na kansilolin su mako za a ce akwai masu anguwanni akwai limamai kowane sarki shine limami shine alƙali shine sarki sannan sun same mu akwai akwai sojoji akwai tsaro akwai ganuwa hakanan sun same mu cewa haka har kurkuku akwai inda mai laifi za a kai shi sannan ga bai filma an gane sun same mu da tsari cikakke saboda haka bayan sun zo sun yaƙi sun kafa sun kafa mulki irin nasu sun rusa tsari irin namu wanda a wancan lokacin karatun nan da kake ji na allo karatu dai wannan na addinin musulunci na rubutu da larabci ko adami da shi ake mulki in baka je makarantar allo ba za ka ko shara ba za ka samu ba ya za duk wanda baban shi yake daga ɗan shekara arba'in abin da ya sama ya dai ya binciki baban shi ya ga bai iya haɗa mutum alƙur'ani ba amma daga shekara arba'in abin da ya kasa kuma yanzu akara masallahu wallahi da yawa da za a zo a bincika a tinke da yawa kun haɗa bakin ƙur'ani ba iya abin da aka damu da shi kawai shine neman kuɗi aka canja wa mutane tsari aka rugurguza al'amura baki da to kasantuwar zo nan yankin mu sun tabbatar sun gani da idan su cewa mutanen nan ba jahilai ne ba yankuna da yawa ko arewacin Najeriya ai a tumbur aka same su a zandir aka same su muku da aka zo aka same mu da tufafi da ilimi da tsarin mulki sau da suka ce kai ba za a kawo mutanen nan boko da wuri ba in an kawo musu boko da wuri za su gagara al'umma sannan kuma ba zai yi a bar haka nan ba dole ne a bidiyan da za a yi tunda yanzu an zo an yi yaƙi da sojoji ko to dole kuma ana buƙatar a biyo baya da mental conquest a biyo bayan yaƙin soja da yaƙin kwakwalwa a zo a yaƙi kwakwalansu a zo a yaƙi tunaninsu saboda haka suka ballo mana da wannan tsari na demokaradiyya demokarasi da yanci an gane ko yanci a ce mutum yana da mace tana da yancin da za ta yi gogayya da ɗan namiji ai kowa yana da yancin da zai ai abin da ya ga dama duk da yake har yanzu ba su cimma wannan manufar ba har yanzu kuma da izinin Allah ba za su cimma shi ba suna kullo da kwasa-kwasai a makarantunmu wasu kwasa-kwasan har a secondary schools ana kullo da su irin su sex education da sauran ilmomi waɗanda suke kazantattu ilmoma abin da suke so mu zama kamar irin ko ma mu fi su lalace yarka a gabanka ta shigo da wani ƙato cikin gidanka ta shige ɗakinta su rufe sai dai ka san ba ƙur'ani za su sauke ba su fito sai dai ce maka daji ka ce mata a baby wuce idan kai magana ta kai ka ƙara ta kira 911 suke cewa ta kira nan da nan jami'an tsaron su zo su kama ka a ce ka keta haƙƙin bil'adama ka keta haƙƙin ɗan adam wani haƙƙin Allah shi kare sannan yana daga ciki suka fito da wannan freemasonry wato addinin iblis addinin shaitan wanda shi ma yanzu wannan is rampant abu ne wanda yake ya yaɗu a cikin al'umma Allah shi kare yana daga ciki suka fito da radio suka fito da TV suka fito da channel na dish dish nan ga sunan yana daga ciki mafi kusa da mu wanda shine mafi fitina a cikin mu a yanzu shine kamar arewa 24 din nan da da an faɗa kowa ya santa suna nan sun fito da shirye-shirye na rashin mutunci musamman mata ku yi hattara da auren ku akwai shirye-shiryen da in har kika biye mata kika biye ma wannan matar tabbas auren ki yana gargaran mutuwa don haka a kula yana daga ciki suka kullo da wayar hannu da social network duk don su cimma wannan manufa ta yakin kwakwalwa da yakin tunani kuma ba ma ce khairan ba tabbas haƙarsu tana kusan cimma ruwa kana shiga cikin al'ummarmu ka kalli matasanmu ka kalli 'yan matattakin cikinmu ka kalli yara ƙanana da suke tasowa a cikinmu za ka gane cewa akwai gagarumar matsala wani ko a maganarsa wani a tafiyarsa da sauran makamantansu yasa akwai wani shiri da ake yi kamar ko a duniya ake ce mai ko menene za ga yaro yana tafiya yana wani budawa yana wani gefe da gefe da hannayensa yana sa wani takalmi wai har kungiya suke da shi babu sulhu ba sulhu babu sulhu da ka gansu ka ga yara marasa tarbiyya marasa mutunci shiri ne ake yi mai dogon zango ake yadawa a cikin wayoyi da yawa yaro burin shi a fada ya ɗauko wuka ya karci mutum saboda ya ga abubuwan da ake yi a ciki Allah shi kare mu sun yi amfani da waɗannan dabaru ne don su cimma manufofi masu yawa kaɗan daga cikin manufofin shi ne raba mutane da ɗan adamtaka ɗan adamtaka ila kun gane ba wai raba mutum da addini a'a a cire mutum ma ya riƙa yin ɗabi'u irin na dabbobi yanzu don Allah duk uban da ya kai matakin da yashi za ta zo ta wuce da wani ɗaki yana kallo a je a yi zina da ƴarsa a gabansa kuma bai ji komai ba don girman Allah wannan mutum ne ko dabba majalis da ake karatuttuka ga su malam da nasu ana cin karo da irin tambayoyi kazantattun tambayoyi irin waɗannan su khairan khairan insha Allah insha Allah to khairan insha Allah ga Allah ba ta khairan insha Allah na san su malam suna cin karo da irin tambayoyi kazantattu wai ka je karatu makarantar matan aure ku yi haƙuri akwai 'yan yara a gwamnati amma dai ku yi haƙuri dole za a faɗa sai a rubuta wa malami tambaya wai malam menene hukuncin oral sex oral sex malam na san kila an taɓa maka irin wannan tambayar idan ba dabba ba wa aka sani da oral sex ba sai an fassara ba yanzu don girman Allah ba ta ba ta wayan aka gano irin wannan iskancin ba kai malamin ba ai maka tambayar ka rasa ma me zaka ce kuma ita wacce ta tambayar tsakaninta ga Allah ta tambayar wata mijinta ne zai tilasta mata ya matsa mata cewa tilas in dai tana son zama da shi dole ne sai ta yi mai kaza in ba haka ba kuma shi ba zai iya ya ci gaba da mu'amala da ita ba Allah shi kare mu yana daga cikin manufofin wannan mental conquest din shine raba mutane da addini da ubangiji karka ce wa raba mutane da addinin musulunci shi bature ina ruwan shi da wani addinin ka na musulunci eh a cikin addinan duniya tabbas ya fi damuwa da addinin musulunci amma shi abin da yake so ai a zauna ba addini ko mun lalacewan addini in dai da shi za ga akwai dokoki na yi da bari a yi kaza kar a yi kaza ko mun lalacewan addini to babban burinsa shine a ce babu addini ana rayuwa ce rayuwa ta wulaƙanci ta ka yi komai ba komai Allah shi kare mu yana daga cikin manufofinsu shine ingiza mutane zuwa ga sabon Allah ta'ala kana zaune da wayarka kana buɗe data akwai lokutan da wallahi baka nema ba baka ce a kawo maka ba amma kana buɗe data sai a turo maka hoton wata yarinya zindir ba kaya a jikinta tun kana ustaz kana subhanallah yau ka gani ka kawo gobe subhanallah jibi subhanallah za ta ce subhanallah jibi kawai zai kaɗan kawai shi kawai aka suke turo na ya kawai zuciyar ɗigo daga baki baki baki sai a mai da zuciyarka ta zama baka irin kuma in dai za ka yi amfani da waya sai an tura ma ko kai ne waye ko kai ne sulai waye sulai limamin wani masallaci ne makka ko to ko kai ne sulai sai an tura maka ba su damu ba yana daga ciki shi ne raina aikin sabo mutum ne kila shi zina kawai yake yi sai ga ga wani shi yana zinan ga zinar ga giya ga taba ga jamfara ga kaza sai mutum ya gaba to ni dan wannan abin da nake mai shi a ciki ga sunan ne kuma ko ina ana ganin fa internet sannan abu na gaba san duniya fiye da yadda ya kamata musamman ku mata akwai irin wannan kalubalen da ake fuskanta har da mazan ma mace ta shiga gidanta gidanta masha Allah ya kai ya kawo sai ta rika bidiyo sai ta rika turawa abincinta ta bidiyo ta hoto ta rika turawa bayinta ta hoto ko ta bidiyo ta rika turawa ke kuma mijinki ya sayyadi ne ya sayyadi ne an gane ba ya da shi karke in ba ya sa'a ba sai ga mace ta fara rawan kai kowa ya tsaya a inda Allah ya aje shi akwai wacce tana nan tana burin ina ma a ce ita ce ke ina ma a ce ita ce take a cikin gidanki amma rashin ganewa rashin fahimta da yawa mata sai suke bibiyar irin waɗannan abubuwa sai ga san duniya ya shigo ciki har mu mazan ma kaga an nuno wani a nuna wani katafaren kamfani ko wasu abubuwa dai ko wata mota sai kaji mutum yana Allahumma arzuqni emergency Allah ya azarta shi da gaggawa Allah ba abokin wasan kowa ba ne ai hattara mantawa da littafin Allah yana daga cikin manufofin alghazul fikri a sa mutane su manta da littafin Allah kafin zuwan wayar hannu wallahi alazim mafi linjayen mu duk wani wanda yake intima'i zuwa ga ilimi ka'ida ne sai kaga yana da dan alqur'ani shi mai dan jiddin nan wanda in zai je wani guri zai dan sa abin shi aljihun gaba yana tafiya yana muraja ya je wata aya ta dan kakare mai zai bude ya karanta yanzu ƴan uwana don girman Allah me ya maye wani me ya maye gurbin wannan alqur'anin waya an gane ko a da abokai abokin hira ga ɗalibin ilimi ko ya ɗauki alƙur'ani ya karanta ko ya ɗauki wani littafi ya nazari yanzu ba me ya maye gurbin wannan aikin waya da sauran abubuwa misalai waɗanda ba za su ƙirgu ba yana daga cikin manufofi manufa ta ƙarke shine abin da ake cewa exploitation ci da gumin wani kun gane wannan gabar an gane ba gane ba to mana ba bayani ko a tsaya akan ta akan wannan to khairan khairan insha Allah wannan waya ta wace ba tare da na faɗi ko nawa na sai ta ba misali daga ranar da waya daga ranar da na fara amfani da waya a dan ni dan sugunutun almadini da ni misali na fara amfani da waya tun wajejen 2004 na fara amfani da wayar hannu an gane daga ranar zuwa yau idan da zan lissafa kudaden da wayoyin da na saya kila a iya cewa daga ranar zuwa yau na yi amfani da wayoyi sun kai guda ashirin yanzu wayannan kudaden sai a ce za a tattaro su a dawo min da su ya kuke tsammani kun gane ko to wannan maku da wannan yanzu kamar gidajen wayan nan MTN da sauransu duka na turawa ne daga ranar da na fara amfani da waya zuwa yau me kuke tsammani inda a ce kudaden recharge card da na ta wanda ne kira da datan da na sa za a dawo min da abuna yau a dawo min da shi anya aljihon jikina za su dauki wannan kuɗaɗen to yanzu dukkan mu mutanen masallacin nan sai a ce za a dawo mana da kuɗaɗen duk da muka kashe yaya kuke tsammani ila in muka gina wata cibiya ta musulunci wallahi kila har su laifin da muka yi magana shi a baya sai ya zo gurin buɗe wannan cibiyar to amma suna can kwance a ɗakunansu a gidajensu a hotel hotel suna can mu ko muna nan muna nema musu kuɗi muna ba su suna karɓa ba tare da sun yi mutum komai ba illa iyaka ƴan na'urori ne sun haɗa kaza da kaza da kaza amma suna kakkarɓe mana kuɗaɗen mu dan uwa wannan magana haka take ko ba haka take ba to sai mu duba gaba ta ƙarshe kenan wacce akan ta zamu tsaya insha Allah ta'ala a game da illolin waya wannan illa ta farko ce muke magana akan ta na ga muku akwai illoli guda goma sha bakwai za mu yi nazari mu duba mu gani to wani shin wannan manufar tasu ta mental conquest yakin kwakwalwa sai sun cimma burinsu ko ko ba su cimma ba wannan lecture asalinta kamar an sa ta za mu yi ta a watan mai ne ko a lokacin ko kamar a watan mai ne so da haka binciken da na yi na yi bincike na watan april ko a yanzu duk bayanan za mu rika badawa duka na watan april ne dan ban updating ba akwai jarida ta intanet ana ce mata essential digital headline su binciken da suke suna bincike ne game da ƙididdigan mutanen duniya da ci gaba da ake samu game da harkan amfani da waya da intanet a watan april na 2000 na 2022 sun yi bincike sun gano cewa ƙididdigar yawan mutanen duniya shine ƙididdigan yawan mutanen duniya shine mutum biliyan bakwai da miliyan casa'in da uku an gane ku wannan shi ne ƙididdigan mutanen duniya baki ɗaya a cikin wannan biliyan bakwai ɗin sai suka gano cewa akwai mutum miliyan a biliyan biyar biliyan biyar da miliyan talatin da uku waɗanda duk suna amfani da wayoyin hannu yakin su ya fara tamarwa ko bai tuma ba a cikin wa'innan mutum biliyan biyar da miliyan talatin da uku sai suka gano cewa akwai mutane biliyan biyar waɗanda duk suna hawa intanet mutum biliyan biyar duk suna hawa intanet kuma ko kaso ko kar kaso in har ka hau intanet ɗin sai an tura maka saƙon nan ko kana so ko ba ka so sai an tura maka ina ba ta mana ganewa to daga ciki yan waɗanda ba sa amfani da intanet ɗin na za ga wasu yan tsiraru ne kawai waɗanda ba bukatar ma a ci za a magana a kansu sannan sai social network facebook whatsapp tiktok wane ne wane ne shi kuma a bincikensu sun gano cewa aƙalla akwai mutane biliyan hudu da miliyan sittin da biyar waɗanda duk sun tsindima cikin harkar social network a karmakallahu saboda haka suna kwance suna yin mana yaƙi suna kwance suke cin mana yaƙi wasu iyayen za ga yara 'yan shekara goma sha biyu wai an sai ma yaro waya android to ya mai da ita me zai yi da ita da haka 'yan uwa a kiyaye insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan saboda yanayi na lokaci in Allah ya kai mu zama na gaba za mu dasa daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada baki ɗaya kurakure da cikin hanje kuma Allah ta'ala shi ya fi mana sannan waɗannan abubuwa da muka ji na amfanin Allah ya ba mu ikon yin aiki da su wa'innan haɗarorin kuma da muke haskawa Allah ya sa mu faɗaka da yardan Allah za mu yi wannan karatu dake dake kamar yadda malami ya faɗa kuma insha Allah ta'ala dan su malam ba su cewa ba su ce mana mu dai a ce ku zo ku yi mu ce a'a da haka insha Allah ta'ala a zama na gaba muna fata za mu bibiye laccan baki ɗayanta sauran gaɓoɓin da ba mu yi ba akwai abubuwan da ya kamata mai amfani da waya ya kiyaye wannan babin kwata-kwata ba mai magana a kansa ba sannan sai kuma kurakuran masu amfani da waya da kafofin sada zumunta na zamani shi ma wannan gabar ba mai magana a kanta ba sai kuma shawarwari ga mahukunta da iyaye shi ita ma wannan gaban ba mai amfani ba magana akan ta ba sai kuma gaba ta karke akwai isharar da nayi zuwa ga wasu littattafai kamar guda bakwai waɗanda idan mutum yana da bukatar ƙara faɗaɗa bincike akan wannan fanni zai iya zuwa ya je ya bincika su insha Allah wasu su muna da PDF din su wasu su kuma dai hard copy sai insha Allah Allah ta'ala ya samu dace wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
ta wancan hanya ko ta wancan hanya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka wannan lacca da aka gabata a yanzu zai yi kyau a ce duniya ne take sauraron shi don haka ina roƙon Allah ta'ala zama na gaba don Allah duk wanda ya halarci wannan wuri farko dai ya tabbatar da ya zo sannan na biyu kuma kada ya bari ‘yan uwan shi abokan shi da sauran al'umma da ke tare da su wanda yake da ƙarfi a kansu bai riko ɗaya ko biyu don su zo su masu ji wannan alheri ba saboda haka ba wai an ƙare ba ne lokaci ne ya yi halinsa don haka muna fata malam ya ƙara gayyato mana shi a sa lokaci wadatacce domin ƙarasa wannan jawabi mai ɗumbin alkhairi muna fata mu kuma Allah ya sa a yi da mu kuma mu halarci wannan zama kuma mu gayyato ‘yan uwanmu don su halarci wannan zama mu babu da abin da za mu ce sai godiya ga Allah sai kuma mu gode wa malam da ya ɗauki lokacinsa mai tsawo don irin wannan bayanai tatattu wanda ke masu tsada wanda ba kowa zai la'akari da su ba sai wanda Allah ya ma baiwa Allah sa mu dace to an ce ajanda na gaba gobe malamin mu babban limamin masallaci wannan wannan masallaci mai albarka Sheikh Abubakar Jumari insha Allah zai yi mana ta'aliki kula tafadar mashkur
bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد wato hakikanin gaskiya farko dai tukuna ba abin da za mu ce mashi malam da ya gabatar mana da waɗannan laccoci da kalmomi masu tsada masu alkhairi masu albarka sai dai mu ce jazakallahu khairan وأحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفع الله بك wato hakikanin gaskiya na tabbatar da za ku yadda da ni cewa duk wanda bai halarto ya saurari kalmomin nan ba to ilimi da yawa ya yi asarin shi wato wannan waya ta hannu da ƙanninta da yayyinta yau an tsefe mana su mun gane su duk ma ba a ma kai ƙarshen bayani ba abubuwan da muke da jahilci a kai yau gashi an fito mana da shi ƙarara dubi dai irin gaba ta farko da malam yake bayani yanzu a kanta wanda daga nan ya tsaya makasudi da manufan kirkiro ma wayan hannu su waɗanda suka yi binciken har suka kirkiro wayan ba wai da ka suka yi ba ba a rufe suka yi ba idansu a buɗe tar sai da suka gama auna mu suka gama ɗora mu akan sikeli suka gama karantar ɗabi'unmu da halayenmu suka gane alaƙoƙinmu da Allah da alaƙanmu da addini sannan suka yi kyakkyawan in kira shi da haka tsari me yasa na kira shi kyakkyawa domin alghazul fikiri kamar yadda malin ya kawo a ɗaure ka da jijiyan jikinka in ka ce bari in tsanka ka kashe kanka in ka bari ka dawoma a cikin ɗauri aka ɗaure mu da jijiyan jikinmu kuma dubi irin analysis ɗin da malam ya kawo cewa cikin mutumin duniya biliyan biliyan bakwai da miliyan ɗari tara da casa'in ko miliyan casa'in da uku a ce maka yau mutum biliyan biyar da miliyan talatin da uku suna mu'amala da wayan nan sai ka san mutanen nan sun riga sun yi nisa kawai shi ya sa kamar yadda malam a shimfiɗansa na farko shimfiɗan da malam ya kawo wanda bai saurare shi ba hakika ilimi ne yawa ya wuce shi a duniyar yau kana iya bugan kirji ka ce ba bala'i fitina dujal na biyu number two kamar wayan hannu idan ka ce babu fitina da bala'i fa sharru ghaibin yuntazar da aka faɗi akan dujal in ka ce yau wayan hannu ita ce kanuwar dujal baka zurfafa ba ka dubi inda kake baza tarbiyya duk ka gama tarbiyyanka kamar yadda mali ya ce su suna can a kwance ka gama tarbiyyar taka su ruguza maka kuma a ɗakinka a gidanka kuma baka da yadda za ka yi aka alaƙantar da ilimoma da wayan akwai alkhairai kamar yadda malin ya kawo sai a ce maka to yanzu yaro ana son a sai mishi waya android ɗin nan saboda ya rika bincike amma malam ya gaya mana kafin ka isa zuwa ga binciken naka sharororau ga za ka gani akwai faifan da kana shiga kafin ka ga alkhairin zai sai ka ga sharri goma ko ka ce bari in sa imani in kaure ido akan wannan sai ka ga wani sharrin shi ma in ka ce bari in sa ido sai ka ga wani sharrin in ka ce bari in kauda kai sai ka ga wani sharrin ko dai ka ji ko ka gani ko kuma ya yi maka tasiri ma ba tare da ka gane ba kamar yadda alƙali ke faɗi babu cikin wanda bai faɗa wannan ba in baka faɗa wancan ba ka faɗa wannan in baka faɗa wancan ba ka faɗa wannan to ba mu da abin da zamu ce sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya Allah kada ka kama mu da laifin da ba mu nufata ba ko da mun aikata amma ba mu nufata ba ba kuma shine manufanmu ba in ma ita ce manufar to Allah ka yafe mana amma akwai miyagun matsaloli akan al'amarin wayan hannu kun ga cikin matsalolin nan guda goma sha wani abu da malin ya kawo yanzu fa yana gaba na biyu ne na farko ne ma nake jin bai ma shiga na biyun ba na farko ne bai ma shiga matsala ta biyu ba ballantana aje ta uku ta hudu ta biyar ga matsalolin birjik so malam dai yayi bayanai waɗanda suke gaskiya tsakani da Allah da bukatun mu ƙara bibiyan su a hankali mu nemi taimakon Allah Allah ya tsare mu daga sharroran Allah ya taimake mu mu ribaci amfanin wannan ya sanya muka shawara da su kwamitin mata da suke shirya wannan cewa tun da abin ya zama haka mu nemi malam don Allah ya sake ba da lokaci mana jilsa ta biyu ya zo ya karkare mana waɗannan bayanan kuma mun yi magana da malam ɗin ya aminta da haka da izinin Allah za mu samu lokaci ba da daɗe wannan ba ba da daɗe wannan ba da izinin Allah yau muna ashirin da tara ga watan goma na turawa bi haulin lahi wa kuwaci in dai malin yana da dama to kafin wato ashirin da tara ga wata mai zuwa da izinin Allah za mu samu lokaci mu saki aikawa da gayya alƙali yana cewa lallai ka dawo idan za a yi wannan lacca kuma ka gayyato wasu wannan gaskiya ne duk da kasancen dama ɗabi'an idan an shirya lacca a wannan masallaci za ka ga adadin da ke halatta yakan ninka irin wannan kamar biyar ma don akan tara sai an wuce rabin masallacin nan maza da mata ga baki da amma an ɗan samu aka sai a wannan karo aka akwai tarurruka da yawa akan shi'un'una da yawa har waɗansu daga cikin 'yan kwamitin suna ganin ko dai za mu ɗaga ne mu mai shi lahadi lahadin ma aka gade akwai abubuwa da yawa to ko ma za mu ɗaga ne zuwa wani lokaci muka ce fastabiqul khairat tun da dai gaban alkhairin ya zo to mu ribaci wannan gaban nan gaba kuma Allah subhanahu wataala ya hore mana wata gaban mu sake aiwatarwa amma za ga in an gayya din za ga akan cika har kusan bayan masallacin nan wanda yake a sahu sahu kawai ma masallacin nan ka ɗauki kusan mutum dubu uku ne a sahu to balantana irin zaman da mukan yi haka ba na sahu ba da haka in Allah ya soya da zama ta gaba sai mun cika masallacin nan makil kowa mun dora mishi gayyato mutum akalla mutum uku ka dawo da karan kanka kuma ka gayyato mutum uku ku dawo tare sannan wannan wa'azin da aka yi din na san mala bakar zai faɗi abin nan faifan da ko tashan da za a sami wannan wa'azin direct idan an koma an bi na san zai yi bayani insha Allah ta'ala a ƙarshe to dan abin da kawai nake so in ƙara a nan a bayani na farko na malam da yake batun fa'idojin wayan hannu ya kawo irin yadda wayan hannu cikin taimakon Allah ta sauwaƙe mana nau'o'in bincike na ilimi har ya kawo waɗansu abin nan mai nema da ya kira su wanda yake in ka shiga za ka samu ilmoma masu zurfi wai ina ta kauce amfani da kalmar turancin ne ya faɗo ta kalma ta hausa to manhaja ita ma larabci ne to ya kawo ɗansu manhaja ya kawo wata manhaja idan ka shige ta sai dai ilimin da baka nima ba kawai in dai ka nima har ma da yake cewa in ma da za ka yi kuskure wurin neman ilimin da kake nema to manhajan za ta gyara maka ba ilimi ka za kake nema ba ilimi ka za kake nema sannan ta baka bayanan ilimi to idan ka tsaya ka karanci wannan da kyau ni a har kullum wannan yana ƙara nuna min cewa Allah ya yanke hujja akan bil adama وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا da Allah ya faɗi to tabbas ya tabbata akwai wanda zai ɗaga maka wayansa ya ce maka ina da littattafan tafsiri guda hamsin ina da tafsirin malamai da harshen ya ce ina da malam abakar gumi ina da malam jafar ina da dr ahmad ina da malam rijiyar lemu ina da malam birnin kudu ina da dr wani profesa wani kenan ashe ƙur'ani gabaki ɗaya yana hannunka da ma'anoninsa kenan duk kuskuren da kai yanzu Allah yana da hujjar da zai kama kan shi tunda me ne ga ilimi a hannunka ma da ya kawo jami'ul kutub sitta a tis'a ba kutub sitta ba fa tis'a baya ga bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah akwai musnad al-imam ahmad akwai muwatta malik akwai sunan al-imam darimi ne yake tsammani ko ga sharhohinsu duk a hannunka kenan ashe duk gangancin da kai wai ban san hadisi ba wanga hadisi a hannunka kuma malam ya maganin youtube shi kuma duk abin da kake nema a aikace to zaka same shi a youtube yanzu ya ake sallah a aikace zaka samu ƙwararrun malamai na duniya wanda duniya ta yarda da ilimin su suna bayanin yadda ake sallah ko ilimi na addini ko ilimi na zamani kai ko tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kake so ina wani malami da ya kwatanta yadda manzon Allah ke tafiya za ka same shi a YouTube amma kamar yadda malai faɗi akwai alkhairi akwai sharri a gefe guda kuma inda ka tambayi ya ake nau'in fitsara iri kaza ba abin da ba za ka gani ba da shegantaka da wani bamba abin nan lalata duk abin da kan yi ma da barbadewa kuma za ka samu malam da ya bayani shi a cikin bayanansa to hakan yana nuna mana cewa hujjatullahi ala khalqi Allah yana da hujja akan mu wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to sai mai taka tsantsan mu yi da gaske mu ga yadda zamu kubuta a gaban Allah mu dai da wannan sai dai mu ce ghufranaka rabbana wa ilaykal masir da mu da 'ya'yanmu da ɗalibanmu da malamanmu za ka ga abubuwan sai a hankali sai a hankali akwai wani bayani da malam ya kawo na yadda za a iya tracking in dai ka yi magana da waya ai ƙarƙashin wani network ne to network ɗin duk inda kake a duniya yana nunawa malin ya bayanin cewa a harkan tsaro sai dai ba a so a magance matsalan tsaro ba duk inda ake waya da mai waya an san inda yake yi kai ko bayan shekara goma ne an san inda aka yi waya a wannan gaban nake so in gaya mana inda wato wai zai kara mana ƙaini ne da ƙarfin gwiwa mu koma ga Allah mu nemi sauƙin Allah akan harkan tsaron nan mun yi magana da gwamnan jihar kaduna mali na sai yan rufa'i ba sirri ba ne don maganar ya yi ta a gaban sama da mutum ina jin alkusan malam ƙasar an kai mutum arba'in ko hamsin yake cewa waɗansu mutane suna ganin wai me zai hana a magance matsalar tsaro ta hanyar turakin ɗin wayansu duk inda aka duba za a ga inda ga wayansu ga inda aka yi wayan gwamnan mali nasiru ke cewa duk wallahi mun sani ko muna muna bibiya ya ce da wane ya kawo sunayen waɗansu 'yan ta'adda da azumin nan muka yi wannan magana da shi mana kasu yana wurin ya ce ɗan ta'adda wane da ɗan ta'adda wane duk mun san dajujjukan da suke har ya kawo cewa kai kun ga wannan bom ɗin da aka sa jirgi a kaduna a farko farkon ramadan ina jin ko gab da ramadan ya ce kafin a sa bom ɗin nan wallahi duk muna da bayanin nan da wanda ke yin wayan daga maiduguri ya taso ai yan boko haram ne suka yi wannan ya ce daga maiduguri ya taso da wayan da yake da wanda yake waya da su a kaduna har ranar da ya taso har isowar shi kaduna da duk irin wayoyin da suke yi ya ce allah ya saka ma dss da alkhairi ba abin da suka rage komi sun sani kuma sukan kawo mana rahoto ya ce mu kuma muna ɗaukar rahoton mu kai ma jami'an tsaro cewa ga abin da zai faru ga abin da zai faru ga abin da zai faru ga abin da aka gano ga abin da aka gano ga abin da aka gano ya ce amma ba za ka ɗauki mataki ba malin nasir ya rufa yake gaya mana wani har shi ne a lokacin da yake cewa malamai ku kaɗai kuka rage haf ɗinmu ku ci gaba da addu'a kuma ku ci gaba da da'awa ku shiga ƙauyakun nan ya ce ko da waɗannan 'yan ta'addan yanzu ba su shirya ba to fatanmu Allah ya sa a yansu su shirya har a wata zama da aka yi a baya ya taɓa cewa ku shirya ku fitar da ƙa'idojin da za ku yi da'awa za mu ɗauki nauyi ba ina cewa gwamnati za ta ɗauki nauyi ba amma za mu samu masu arzikin da za su rika sponsorin da'awa ana shiga ana da'awa ana kiransu zuwa ga Allah wannan wato wai na kawo maka ne domin ya karfafi maganan malam turakin ɗin duk ana da shi duk an sani kuma an san inda suke to amma ba ɗauki matakin ba shi yasa shi ma na sai rufa'i sai ce ko malamai ko kaɗai ko karin mana haf ɗin mu kenan ku ku yi addu'a ku ci gaba da da'awa zuwa ga Allah so don haka malam yayi bayanai masu yawa wanda yake bibiyan su ma kamar za rage ma maganan wato garɗi ne da romo da labalin da ke ciki akwai wata gaba da yake ba da shawarwarin idan kana da wani kana da wani abin nan fage da kake kamar irin wannan santan na jami'in ibn abbas ko ɗaiɗaikun malamai suna da abin da za su rika tura saƙonni ya ce ka rika amfani da kalmomi tun daga taken abu wannan 'yan uwanmu masu yawan mu'amalar social media su malabakar da sauransu ka rika amfani da wato take da va wanda mutum yana ji zai so ya karanta ya ga abin da ke ciki akwai wani abin da na karanta shi satin da ya gabatar nan wani ya amfani da wani irin take duk da ke take akwai wanda suka ci gyaran shi da yawa amma sakonnin da ke ciki alkhairinsu ba kaɗan ba ne shiryan manzan Allah ya zazzaga a ciki amma irin takin da ya amfani da shi wanda mala ya ce akwai yara a gurin ni ba sai lalle na faɗi ba amma sai ya kawo wata kalma wacce take kai mai kishi kana ganin wannan takin zaka to alhamdulillah yau ran kuɗin ruwa mai sanyi isha koshi kana shiga sai ga ashe shiryan man wa'an suka ce me yasa kai amfani da wannan kalma ka gane to irin waɗannan yana da kyau masu amfani da irin wannan social media din su kula da shi kaga irin bayanan da shi ma da yake yi nakan ta daura niyan ko dan yi gangadi ne amma maganganun da malam ke sai sa ni gangadin in ne niyan bari dan gangada ko da minti biyu sai in ga kai in ne gangadi ko na sakan 30 ne wallahi wannan bayanan suka wuce nayi asaran su to irin waɗannan yana da kyau mu kula da wannan janibin saboda karancin lokaci akwai malaman mu nan da nake ga kuni hakuri su dan tofa albarkacin bakin su ga dai barista kuma alkali shi ya ci tudu biyu sannan ga kuma gogaggen ma'aikacin gidan rediyo ko minti uku uku mu basu shugaban zama idan ka aminta sannan sai malam alƙasim sai ya ɗan ƙarƙari wato ina sanni a fito da shari'ar da wannan lakcin take da shi da kuma irin alkhairinta da amfaninta kuma jawo hankalinmu mu zo gobe domin mu saurari ƙarshenta idan shugaban zama ya aminta to ina ba da wannan shawara wa akhiru da'awati an alhamdulillahi rabbil alamin fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zaka dawo gurin ka ne alƙali
wa alaikum assalam wa rahmatullah insha Allah wannan shawara ce mai kyau kuma za mu roki jama'a su ƙara dan hakuri da mu musamman ma wa'annan manyan malamai namu guraben da za su dan tattauna insha Allah don su kara mana haske kafin in ba su abin magana kamar da muka ji daga wurin malam da kuma shi babban limamin an faɗa alkhairori na wannan waya daga ciki kuma akwai ilimi akwai yada ilimi sai dai ina jawo hankali da kamar yadda malam ya kawo shawaran cewa bai ba da shawaran ka ga magani kawai ka yi amfani da shi kamar yadda likita kuma suka yi kasala kawai sukan duba hanyoyin cututtuka ta wannan waya su ba da abubuwan da yake ba daidai ba haka mu ma almajirai ilimi littattafan da muke dubawa muka gano su a waya kada su zamo mu ne malamin kanmu da kanmu kada ya ce saboda wannan kawai zai dogara ya yada ilimi ya sa a yi amfani da shi ba tare da ya ji wani gaban wani malami ya tace masa ba domin haɗarin abin shi ne sai dai shaidan ya zama malaminka idan ba ka da wani malami sau da ka mu kiyaye kwarai da gaske idan mun karanto to mu nemi bayanai a wurin malamai shi ilimi bin shi ake yi ilimi ba zai zama mai amfani ba sai ka tashi ka bi shi al'ilmu ya alu wala yi kula alai shi yana ɗaukaki yana sama ne bin shi kake yi ba za ka ba za yi zo maka a gida a kwance ba saboda haka kamar yadda likita ba zai duba kawai ya tsaro ya je ya fede maka ciki a samu matsala ba haka nan kai ma idan kana so ka zan almajiri ko ɗalibin ilimi ba zai yi haka kawai ka yi amfani da waya wurin yankan hujja ba idan ka karanto don Allah ka bi malamai su maka ƙarin bayani domin wanda ya rubuta ba ka shi ba ka nan a wurin ba shi nan kai ba ka ganin shi ba a ganin ka amma malaminka wanda za ka ba shi littafi gashi ga ka ne hatta rawan bakin da yake amfani da shi za ka iya zai zama ilimi a gare ka idan yana maka bayani saboda haka wannan shine kawai dan shawarin da zan bada a rinka amfani da google a dubo a tato a je gaba malami ya ƙara bayani insha Allah zan miƙa yanzu abin magana ne zuwa ga babban yayana kuma ogana a wurin aiki kuma babban masani ta fannin shari'a barista awal kuma tsohon alkali wanda ta fannin zai kawo?
da ta yi wannan aure ta whatsapp wato ta daɗe a saudiya allah ya mata arziki don ta da gidaje sun kai ashirin a kaduna to sai ta ce ta gaji da zaman saudiyan nan za ta dawo gida kaduna ta zauna kuma tana son da allah a samu mata wani mutumin kirki ta aure shi wanda zo ta zauna ta dawo gida to ta aiko da kuɗi kamar miliyan goma ta ce a gina masallaci da niyyar wannan aiki na lara ta yi ya zama ladan ya kai ga iyayenta da suka rasu Allah ya kai ladan ga gare su mahaifinta da mahaifiyarta to a cikin kwamitin masallacin akwai wani tsohon ma'aikacin banki ya kuma yana cikin kwamitin masallacin to ta yi ma limamin wannan masallaci ne waya da Allah algawata malam a samun mutumin kirki wanda zan aure shi dawo gida to sai ji wannan waya da suke yi da limamin masallaci karab ina liman na gama waya sai sai ce akar makallawa ina da bukata wannan hajiya zan aure ta shikenan sai aka ce to sai ta ce to ya turo hoton shi ta WhatsApp sai ya tura hoton ta WhatsApp ta gani shi ita ma ta turo mishi hotonta ta whatsapp to bisa wannan ne sai aka yi aure to auren ma da aka yi sai ta ce ita ma sadaki ba ta bukatan ko kobo ta sadaukar da sadakin sadakin ta dubu ɗari ne ba zawara ce tun ta taɓa yin aure da ‘ya'yanta biyu kafin ta koma saudiya ɗin to ta ba da dubu ɗari kaga ba an yi auren ba sadaki to da aka yi auren ashe yana da wata ɓoyar manufa dukiyar ta yake so ana yin aure sai ya ɗauke gidanta guda ɗaya sai ya sayar don bayan auren sai ta ce to kiya ta yakan gidajen ta ya nuna mashi gidajen ta mallaka a kaduna da ta nuna sai je ba da danta ba so sai je cinikin gida ɗaya sayar ya sa kuna aju ta sake aiko da kaya ta kan aiko da kaya a sayar mata a nan ya ɗibi na miliyan goma ya siyar to daga nan ne sai ce to ashe ba so na kake tsakanin da Allah ba kana son dukiya ta ce za ka iya halaka ni ma ko da dawo mun zauna ba amana tsakaninmu to fa sai ta nemi a raba aure to shine ba muka yi na taɓa an taɓa cutanta lokacin na alƙali na kaduna neman shari'a bisa adalci wanda ya zalunce ta na karɓar matakinta to shi ta ce a ina nake ta aka ce ai na yi ritaya ina na zama lawa mai zaman kansa shi sai mun waya